lafiya da kula da zaci إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على الكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتثاله العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إنك الشيخ إلى لنا بهذا المحاصيل وكان لي بنظرة تأتي لنا بالبصر karatun da ya gabata gare mu Allah tabaraka wa ta'ala ya cika aya da cewa inna rahmatullahi rahama ubangiji qaribun kusurin musulmina ga masu kyakkyawan aiki ai almu'minina ga masu bin Allah tabaraka wa ta'ala yarzuhu to masu bin Allah su ne suke kaunatan Allah su suke batan alkhairan Allah tabaraka wa ta'ala almu'minina masu kyakkyawan aiki arja'u auna wato kadai ma ƙara na amalu shine wanda aiki ya haɗu da shi idan kana aiki mai kyau to ba kuma yake Allah ya bamu aljanna idan kana yin aiki mai kyau amma mutum yana aiki mara kyau kuma yana ba mu yana Allah ba mu aljanna Allah ba mu aljanna wannan rudi kenan wa illa in ba haka ba ummiyatu wannan rudi kenan man bazara wanda ya shuka ruwan damuna ya sauka mutum ya zo ya gyara gona ya yi shuka man bazara wanda ya shuka bustanan gona wa harasa ya nome ta wahasada hasiye ya girba hasinsa wata rasa ya tsintice wa ƙala ya ce arzu ina ƙauna wajen Allah an aji da kaza a usufan in samu buhu kaza ka zara jawon wannan ya yi ƙauna wajen Allah lalle wannan ya yi sa'ai wajen Allah wa man lam yabdu amma wanda ruwan sama ya sauka bai yi shuka ba wa lam yaharu bai yi noma ba wa lam yazra bai yi shuka ba ko bai yi tsan bishiya ba sai an wani abu wata manna ya yi gorin an yaji kaza urtufan ya samu buhu kaza ko ya samu kwano kaza hazi ummiyatu wannan rudi ne kawai ya rubuta kansa sai sarraja a ba kauna mace Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma saukaka da ayi kira ila insani zuwa kyakkyawan aiki kala sai Allah yake inna rahmatallahi rahma ubangiji jin kansa qaribu makusanci da minal muslimina da masu kyakkyawan aiki biyar da nasu dan mutane su yi kokari kullum shi ka hasila rahamati cikin tabbatar da rahamar nan tasa kowa ya yi kokari ya samu wannan rahama wa allamahum Allah ya tabbata su annahu shi ubangiji huwa al-muti shine mai bayarwa wa huwa al-mutafaddil shine mai fadala li qawli da fadin Allah ka tafa ala nafsu ya rahamata Allah ya rubuta rahama din nan abu kansa ma'ana ya wajarta rahama a kan zai jikan bayansa وقال الرسول صلى الله عليه وسلم النبي في هذا أمر الله سبحانه وتعالى يأتي لن يدخل أحدكم الجنة عمله ba ɗayanku da aiki da zai shigar da shi aljanna wannan aiki dai alama ce da ke nuna wa Allah ka yi iya kokarin ko kuma Allah zai shigar da kai da falalan kalu sai suka ce wala anta ko kan ya rasulullahi kana sai manzo Allah yake wala ana ko ni sai ka ga majani Allahu rahmati sai dai Allah ya rike da rahmatsa wannan hadisi mutafaki ne bukari da muslim sun haɗa a kansa na'am kwarai haka magana take al'amalu salihu aiki mai kyau a kama fil ayati ya gabata a cikin aya da ta shige Allah yana ce mana tilkumul jannat wannan ita ce aljanna da uristumuha kuka gaje ta bima kuntum ta'amaluna da abin da kuke aikatawa kaga idan muka duba wannan aiki kowa aikin sa ne ya gada masa aljanna jannatul ma'awa ma kenan eh da tsawabi to wannan kowa aikin sa ne ya gada masa aljanna wa hadal hadisi idan muka duba wannan hadisi kuma sai mu kalla ya shiyar ala anna aljannata cewa aljanna fadlun min Allah kuma lafiya daga Allah tabaraka wa ta'ala to haka yake kowa ya ta aikin alkhairi Allah zai hore hore kowa ga aikin da ya dace da shi ya aljanna kuma lafiya da Allah Allah ya mana kayan da yake ciki kuma gine-ginen ta da wane ne wannan kuma da ayyukan mu za su gina mana wa'annan duk magana kuma ta wuce akan wannan سأل سيدنا علي كرم الله وجهه وأن يقول سيدنا علي كما من الله صلى الله عليه وسلم لما قال فإن من الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث من نشوى شيء ما في أتيجي وأن يسيات أتيجي من كل الكتاب شيء المعقول بعز لا يرى شيء وأن الله يرى تاشا أتيجي من لفظ المعقول النبي صلى الله عليه وسلم يتشارك أسل الكلام وأن أوصي على كلمة وجفت الصوم وكما تكون تجوش ولا أجوز يجب to shi ne sai na alaika ta ahdu kowa ba ya rasu da ta kowa mu ya zaman ka mana ka san ko kai aiki ko baka aiki nan an rubuta ta annabi ya a a dama sai na yana so tun mutum ne manzo Allah yake kowa ya ta aiki kowa ya ta aiki kowa Allah zai hore shi da abin da ya kana dan masa mun gode Allah mun ga muna sallah mu musulmi da yanzu na aikin alheri mun gode Allah mun ga aljanna aka rubuta mana kawai to ko kuma mutum ya dinga siya yana kaburci yana abu kuma ya ce an rubuta ma aljanna a shi ma ya san ba a rubuta ma komai ba to da aka faɗi wannan hadisi cewa a shaƙiyu shi mafiyaci man shaƙa shi ne wani ya siya ta duba ɗan ummi cikin mahaifiyarsa wa sa'idu mai arzikin lahira kuma man sa'ida duba ɗan ummi shi ne wanda ya azurta cikin cikin uwarsa wal ummu wannan uwa da ake faɗa hakikatan hakika ummul kitabi ana nufin lahil mahfuzi ala aliyun ibn ali yace afala na tafiru ko mu dogara da wannan rubutu mana ai su rubi akal akalamu an ce an dauki alƙalaman ma ba ƙari ba rage wajin kwatin suhuku kadin ma sun ji shi ba za a iya gogewa ba ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imanu ya aiki a kullum kowannen ku ya faru abun gorewa ne da ma ku wanda aka halitta shi wani aljanna ka ga an gore ma aikin aljanna wanda aka haure shi don wani wannan Allah ya kiyaye mu ka ga an gore ma aikin wannan al'amarin aiki alamatu shi aiki alama ce na arifu biha da za mu yi sani da ita lima kulikal insani wanda aka halitta dan adam Allah ya gadar da mu mu yi aikin alkhairi domin san wannan dan adam ya aikin alkhairi din an halitta shi dan aljanna Allah ya kiyaye mu ga mutum yana ta aikin asha sai zai ce mana yana wajen Allah mun san wannan dan haka sai na Umar yace sai na Umar yace yanzu ba Annabi sallallahu alaihi wasallama annabin da ya san gaibu ko mutum yana alheri ya iya cewa dan wuta ne ko kuma mutum yana aikin asha Annabi ne ya ce aljanna ne yanzu duk wannan ta tsari ko mutum yana aikin alkhairi mun san Allah ya halitta shi ne dan aljanna kuma kuma mutum yana aikin shari mun san wannan kurai ya ne man kalaka Allah wanda Allah ya halitta shi da adalci da arzikin lahira يوفقه الله زي ذات التشريع عمل الخير بعيش الخير الله يجاته ومن خلق وان الله عن كل بالشقاوة تؤدي في الله في اللاهرة يكله الله زي ذات التشريع يقول هي تأدي لا عمل sai dinga yin aiki da amal ahalin shakai da aikin mafiyata shi ko wancan wanda aka tana shi dan aljanna ko ya koyi wannan sai ga abin bai mai kyau akwai wani ko ya koyi lalata mai ga lalata ma ba bai mai kyau ba ma gaba ɗaya ma sai a ce abin ma bai karshe shi ba da shi wani sai da Allah ya buɗa masa abin ya karfi yana sallah al'acewa na bai lalata ta karfi shi ya yi kaza ta to da ne shi a kan inda aka tana kan masa annasu mutane ala arba aka aka sani sun kasu guda hudu sa'idun akwai mai arzikin lahira shi da za su sa'adatu akwai mai arzikin lahira kuma Allah ya yi ba su fara arzikin lahira ne za ka ga yana aikin alkhairi dama Allah ya rubuta shi ne arzikin lahira ne kuma Allah ya lullufa masa rigunan aikin lahira ne washe kiyo akwai mawatsi a cikin lahira shi da za su shiga wanda aka lullaba mai rigar siya lahira sun ko za ga yana kafurci baya yin sallah baya yin abubuwa wata ibin akwai mai arziki kuma shi da za su shiga wasi a cikin rigar siya lahira musulmi ne dan aljanna ne amma kuma kafin ya musulunci ya kafuri ne kaga lokacin da yake kafuri din nan rigar siya aka lullaba masa cikin baki da kuma wata rana ana na ana na ana na sai ga Allah ya sa ya zo ya musulunta kuma shi ne ya mutu cikin musulunci wace ki akwai majiyaci kuma wanda fili za su fi agaci wanda aka liƙa masa wato wato wato wato aka liƙa masa riga arziki sa'idun fili za su fi agaci mai arzikin lahira wanda aka liƙa masa riga arziki al'ambiya kaman annabawa kullu ko an halicce su a da'a masu arzikin lahira idan ya amalu kuma ba su yi wani aiki ba illa amala sa'adatu aikin nan na lahira وشجيه متياتي كما في لباس الشقاوة أتكلم لجسيا ملاهرة إلا الكفار كافرين الذين ماتوا على الكفر والمسلمون أكان كافرين كل ذو أمهل الشرك أشياء كافرين وعاشوا في ملاهية عملون عمل الأشياء سنة أيت الكافرين بأيت المسلمين وشجيه كما متياتي الله في لباس السعادة ومعاك الأمر لجاء الجسيم مثل إبليس كمان إبليس da iblisu ba wanda ya kai shi ibada kun karanta ba wani ɗani a kan ƙasa sai da iblis ya wa Allah halwa shekara dubu a wannan waje yana ibada sai da ya tsare aljanna shekara miliyoyi sai da ya yi jihadi shekara miliyoyi amma kuma kaga girman kai inda ya kai shi kaga da ga shi matsiyaci ne wajen Allah amma kuma an lulluɓa mai bi alfi Allah ya kiyaye ni wa bal'ama bin ba'ura sai malamin nan na bani Isra'ila bal'ama bin ba'ura saboda ilimi da tsoron Allah haka shi kuma yake yi amma kuma hasar annabi Musa da kai shi Allah ya tuɗe mai wa'annan abubuwa duk da baki da shiga ya zama ya zama ɗan wuta Allah ya kiyaye wa barkisa wa barkisa al'abidina shi ba barkisu wani mai ibada ne na bani Isra'ila da aka yi kuma wannan tana jan gezanta Allah ya kiyaye kullum ma hasa lalle ku rikatu wanda juyawa daga musulunci ta tafi gare su Allah ya kiyaye mu tabbas Allah mu amalun hasanatin da sun yi aiki mai kyau kuma to sai a cikin kan wato matsiyaci ne a cikin riga arziki وفي ذلك الوقت أو أن لوكتي هم أشياء مثل أتاني ولكن في لباس عارف كل الجهاز في تقريبه ما كان هالجنة هو في لباس شقاوة أشكوا توريكر سياسما مسلمين كمان مسلمين كان كافرا جاء كافرين كمان سوى عشيك إلوسي في بداية الأمر أفرق اللمر في بداية أمر أفرق اللمر نجد لباس الشقاوة كاجا جاء رداء سيايك رجال إيسا هو سعيد أما كما من أرزك الله إلى أن يعقويا أوجن الله لا بد أن يرجع سعيد كما سوى يقوم لأرزك الله إلى أبي بكر كما صحب من الله صلى الله عليه وسلم كان هذا مسلم تفكير كما جاء سيدنا أبو بكر عمر سيدنا عمر جد باكيا وكل من تبع غموده وعنده يبيش وإن أنت تبع ما تكذو أنت مسلم تفكير باكيا وكل من تبعه ما تكذو وعنده يبيش أكون وانا الله تبارك وتعالى ينعجي أمانه هو الذي Allah shine wannan da yake riya yake aiko iskoji wato iska mishiran dan yadawa bai ne dai rahamati gaban rahamarsa dan hadin zai ta ko kuma ya ga cikin ta ta so ga ga ga ga kuma an so kuma sai ai take gyara kaya kuma cewa ga ruwa nan ya to kuma iskan nan a wani waje Allah ya ce kuma za ta zo tana yin likafu kilili tana yin kilili ga sauran bishiyoyi arsanar ya alawakiha Allah ya aiko bishiyoyi su dinga yin kilili da sauran bishiyoyi. Sai za a kalla, sai idan bishiyar nan hamalatin riyaha, ta ɗauki wannan wato idan wannan iska, hamalatin riyahu, wannan iska ta ɗauki sahaban jirgi da kalan mai nauyi bil da ruwan sama. Sai iskar nan kuma ta ɗau jirgi, jirgin nan kuma wanda akwai ruwa a ciki. Kunabu Allah ya tafi kaya da ruwan nan da daladin da gari mai yitin matacce, lana ba ta tibi ba su a cikinsa. Allah ya zai samu kuma ta bushe, an yi rani, kuma ta bushe ba wani tsoro bishiyoyi sun bubushe gaba gida kuma da an yi ruwa kuma shi kenan sai ga Allah ya raya ya raya ruwa sannan kuma wannan na bige sai Allah ya ce sai mu saukar da wannan girgizin nan ko da wannan wannan ruwa din nan fil baladi a gari alma a sai mu saukar da ruwa fa akrajna bihi sai mu fitar da alma'i da wannan ruwa da muka saukar a wannan gari ne su zama za su ci itatuwa da an yi ruwa kuma shi kenan sai kasa kuma ta yi kura su kuma kasa sai ke kure su da baki da sai a yi ta noma kuma su ga ga kayan abinci kala kala nan dawa da waye kuma su ga shi nan sun fito su zalika كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون irin yadda muka zo muka samu kasa din nan matafiya muka samu kasa din nan busasshiya sai muka masa ruwa din nan sai kasa ta rayu ta tsira dai rai har ta tsira kuma da 'ya'yan itatuwa كذلك الإشراج يقولون أن سكوا أن يخرج الموت من سكوا كما تسي من قبورهم إلى سكن قبر قرن سكي يا إبرايا سوء لعلكم تذكرون وقوقا وأذن سئل وأن فتؤمنون فتؤمنون في إيماني والبلد الطيب يخرج أراضه بإذن ربه والبلد الطيب قليل يجو حتى ما يجو yanzu kuma an koma ilimin noma sai aka samu ƙasa mai kyau kuma da take da doya mai kyau والبلد الطيب جليل يكو قسا مي جو العظم مي دائي وقاتا قسا يترد نباتي أنا فتارة رجع قرانتا أنا كتاوة بإذن ربه فإذن أبنجلسا هذا مثل للمؤمن وأنا شيء مثال المؤمن يسمع الموجودة في دواء ذي فيمتلئ بها شيء أماني شهيدا والذي قبض لا يخرج إلا نجدا والذي قبض إلا كما يقرباتا رابه قتتا kasar da take mara kyau kuma kasar da ta da kyau ba ta da kyan shuka wannan kuma fannin noma ne duka baki kasar da ba ta da kyan shuka to wannan shi kuma la ya karu ba zai fito da nabati ba karanta illa na gidan sai da wuya sai an yi ta wuya an ta zuwa taki an yi ta noma to shi ma kuma sai ga ɗan hatsi za a samu ba wani abin amfani ba usuran da wuya ya rashe kafin ai da wuya wa haza matsalul kafiri wannan shine misalin kafiri wato misalin mumini misali ce kafa ce mai kyau an zo an yi noma an yi ruwa an yi komai da an yi shuka an sa taki sai ga yabanya mai kyau tsiro mai kyau ya fito amma kuma duk da haka sai Allah ya ce bi izinin rabbi da izinin ubangiji Da wannan Allah yana koya mana magana sai kan kasa din nan da ruwa din nan da noma din nan sai ka samu ikon Allah amma amma kuma sai ikon Allah din idan ka zo ka samu kasa mara kyau ka zo kai shukan kuma ba ta fita da mai kyau ba ka zo ka samu waje mara kyau ka yi shukan ka ce ai da ikon Allah ba ta fita da mai kyau ba Allah ya sa koman sa cikin sababi tabaraka wa ta'ala koman akwai dalili cikin lamuran Allah kuma duka ikon Allah din idan ka samu ka samu kasa mara kyau ita kuma idan ka shuka ba ta fitar da komai ba sai ka je ka samu ya sai ka samu dan kasa kasa ka dan كذلك نفرق الآيات لقوم يشكرون kazalika kamar yadda kuka ji duk muna faɗa abubuwa din nan kafiru kuke ciki ya nuka yi miki bayyana al'ayat ayoyi da kauli da mutane da ya shuru na Allah suke gode wa Allah da yi nuna cikin imani da shi idan ka na su batu idan sura ta zama to mai kiyasin kuma ka ce babu da ba makawa an yi rika fi alwa'idu ka ji narko a cikin da ji maganganun azabu azaba a cikin sabi da manyan arna da suke cikin maka kafirai din nan ba makawa ka ji narko alwa'idu narko a shadidi mai tsanani wa zikru ahwalil akhirati kaji kaji abubuwa na ban tsoro na lahira abubuwa na lahira wala budda ka makawa kuma min kisasul anbiya kaji labaran annabawa ya tafakkaru dan su yi tunani ya alamu na dan annal ladina kazzabu bil anbiya wa illam suka kare da annabawa nan halaku sun halaka ya arifuna kuma sun san annahu idza kazzabu kuma idan suka kare ta hazan nabiya wannan annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa hum yahlifuna za su halaka والرسول شما من الله صلى الله عليه وسلم أيضا يعلم أن يسني أن الأنبياء النبوة قبله كافي شيء كذبوهم متعلن سنكرية كاسوا أن كانوا يموتوا علينا أجريسوا ومكروا بهم سنموا بنتانا في جريسوا والنصر لهم كما الله يتي مشيسوا وشما كما سيئ كما جاتي كما في الله يفني مجدو كان كان ونان فأرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لحقك والله أرسلنا نوحا من أيكا فرقا ما أيكا نوح شيني فرقا ما أيكا يا كفارة موتكم أزامن يا كفارة أيكوا لا إله إلا الله يا كفارة الله لا إله إلا الله فأنا أبو بوتا واسي الله dan hakika wallahi arsalna nuha mun aika annabin mu annabi nuhu domin hadi na wai wai nuha din nan saboda yawan kukan sa na tsoron Allah din nan in an ce an haɗa kukan halitta duka baki ɗaya rabin kukan nuhu ne ga baki ɗaya don haka aka samu yawan kuka don tsoron Allah to an aika shi mun aika shi ya kauri zuwa mutanen sa kala ya annabi nuhu yake mutanen sa ya kauri ya ku mutane na ubudullah bauta wa Allah malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani ubanin ubangiji wani wani ubangiji إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم malakum min ilahin ghairuhu ba ku da Allah wani ubangijin nan da ya aiko ni hadhihi kalmatun jami'a wannan ita ce kalma annabawa duka baki wali hada da haka man kazzama bi walidin minhum wanda ya kayyata guda ɗaya daga cikin su har da zama bil kabi ya karyata cikin annabawa ni akafu alaikum annabi nuhu yace da mutanen sa ni ina ji muku tsoro in azabtum gairahu in kuka in kuka bauta wa nin Allah azabu yawmin azimin azaban nan ta rana mai lafafi ko yawmin kiyamati shine ranar tashin kiyama قال الملك من قومه إنا لنريك في ضلال shi مبين ne da sai shugabannin kafirci daga cikin ranar annabi nuhu alaihi salatu wassalam alal mala'u sai al ashrabu manya manyan gari kuma na kai sai suka ce min dauki daga cikin jama'a ta illa na zaka kai nuhu fa mun fa muna ganin ka fi zalali kana cikin kasa fa mujibin ma bayyani bayyani yanzu abin da kawai ka samu shekara da shekaru aro aro ana bauta sai yanzu kai yanzu ka samu shirya nuhu sai yanzu kai zaka zo ka ce mun fa muna ganin ka daga cikin kasa ma bayyani قال يا قوم ليس لي أمانة ولكني رسول برب العالمين Malam sai ya ce ya kauni ya ku mutane na kuka ji balalatu. Wallahi ni ba bata a gare ni jiya a haru ya ce balalatu ya ce ce balalun din nan. Wato ni ba bata a gare shi balalu shi ne bata ko da kaga hanyar gaskiya ma ta ce ta mu kama so da ba ruwan mu. Shi ba balalu baka san abin nan da yake ba. an da ya baka abun abu ne shi kenan amma ba lalatu ba ta ma san ma ta ma tafi abu yake ko irin wannan ma wallahi ko ba na san da a ce ma kuna an kan da kalama a ce wai na shi ba mu gaskiya wallahi ba wannan a gare ni dan kuma lamarin annabawa kenan to annabawa ko aka je da kalma shi ne kare kansa sai Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadda annabi Muhammadu ya ga mu haka Allah ne ya tsalle ya ce wallahi babu annabi Muhammadu haka yake ba dan shi annabi ko gashi ya kare kansa kare ya kauri laysa bi balalati wa laysa fata gare ni hiya ammu min al-balali fa nafiha kore ta ablagu shi yanzu kai musu kanin nasiri cikin kore balal kana walakin ni walakin sai dai cewa ni rasulun ma'aiki ne min rabbil alamin daga ubangijin talibai wallahi Allah ne ya aiko ni أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون Allah ne ya aiko ni zuwa gare ku ubangijin kun san isan muku da risalatu rabbi wato aikin ubangiji na kuma an sabu kuma uridu khaira ina neman alkhairi a gare ku ina neman nasiha a gare ku shine muku alkhairi lakum gare ku wa alamu kuma na yi sani min Allah daga Allah ma la ta'lamuna abin da ba ku sani ba malami shi ya dace a ji ni na san abin da ba ku sani ba na san azabo ku da abuwa to shike nan yanzu ni ya dace ku bi ke dan أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون a ajintu kawzan yanzu fa ƙaryata wa ajintu ku yi mamaki an ja abun zikirin dan mawuyin wa'azi ya zo muku jira kuka daga ubangijin ku ala lisani abu ta harshen rajulin mutum yinku daga cikin ku to a kuke so a aiko muku ne yanzu ba yi mamaki dan aiko mutum ɗaya daga cikin ku yanzu jira ko kan yi gargaɗi a gare ku wani na takullaha dan yanzu ya ce ku yi tsoron Allah wala Allah kun san cewa ku kun hamuna a jikanku وكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك yana al'adar ma- wa- wato wanda ake aiko annaba kenan Allah ya ce fa kan ku duka kare karyanta karyanta shi sai suka tarefantar da shi fa an daina wa Allah yake sun muka tsayar da mu wallazina ma'ahu dan kan da suka tare da annabi nuhu min al-garaki daga duniya suke muka tsayar da su a cikin jirgin ruwa وأدركنا الذين كذبوا bi ayatina بآياتنا wa azraqna sai muka dulmiyar da allazina wa yanna kazzabu bi ayatina suka tsayar da ayoyin mu إنهم كانوا قوما أليم inda wato halakaka wanda suka karya ta da ayoyin mu Kullu ba mu shi ta nan muka aiko ruwa ya rufe duniya kuma shi gaba ɗaya duniya ta halaka da da ruwa su da ruwan tufani. Sai Nuhu ne da wanda suke cikin jirgin ruwa kuma muka tsayar da su. Inda ku su waɗannan da suka karya ta Nuhu din nan kwado sun kasance kawai mutane ne a nuna makafi. Awalul anbiya'i annabi Nuhu shine farkon annaba. Kasafin ya zauna cikin mutanen sa alfa sanafin shekara dubu illa kalfi na aman sai shekara hamsin ne kawai. Domin yana kiran su kan haƙƙi zuwa ga siyasa, ta zan ya kawiya. Kana dubu yana kira zuwa ga Allah amma mutum tamanin kaɗai ya samu. Tamanin ya samu. Kuma kullum sai an buɗe ke da an kashe da an je an yarma. Sai sanyin asuba ya ɗan ya isa su sannan ya taso. Ya dubu yana kiran su kan haƙƙi zuwa ga siyasa. Fara mawudu, sai suka jefe shi da lalata da fata. Lalata da kofari hakan al'adar kafirai suke. ya ake suna alƙabiyyarta suna sun fiyar da inda gaskiya take inda lamari yake wanda ya kawo alheri sai ya juyar da lamarin yanke yake alherin sai ya ce ma sharri sharri kuma sai ya ce ma alheri sallu sun bace ta annal hadi har cewa mai shiyar da su al-mushira mai shiyar da su ya su su suna son tashi bisa lalata da haka da annahum yarawna fasada domin suna ganin balla salaha ita ce gyara wa salaha gyara kuma fasada shi ne fata ma halakahum Allah sai Allah ya halakar da su ya ci ka su za su zo a rarrabe وإلى آد نقاهم هودا bayan nuhu kuma sai da arkana muka aika ila adi zuwa adawa akan dan uwan su huda shine annabi hudu mun aike shi zuwa adawa قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم min من ilahin إله gairu shi na da irin abin da nuhu ya faɗa mutanen sa wala sai annaba annabi hudu yace ya kauni ya ku mutane na uku billahi ku bauta wa Allah malakun min ilahin gairu ba ku da wani ubangiji in ba Allah ba فلا تتقون wanda za ku azanci ne ka kuma sunan Allah ku ji tsoron Allah قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنريك في سفاهة وإنا لنرجوك min al-kazim sai manyan manyan shari ko manyan manyan gari a tafi alal mala'ul ladina kafaru manyan manyan wato jama'a kuma allazina kafaru da suka dafu shi ne kawai da za su ce inna la raka kuma yanzu za su ga kai gidi dan kare ba zai iya kai gidi ba inna la raka kai hudu mu ba muna ganin kafi safahatu wau kan saka ayyuwa wani kai jahalatul muna magana cikin jahilci wa inna kai mu ba ma na zulmi kama abin ya wuce ma wuce o ba muna mutan ka ba muna kira su kan da cikin kariya cikin kariya shi risala suka cikin cewa wai Allah ne ya aiko ka wannan gare fa da kan قال يا قوم ليس بي فصاحة ولكني رسول من رب shi العالمين ma ga shi yake kare kan Allah sai annabi Nuhu su ya ce ya kauni ya mutane na laisa bi fa wallahi ba wuta a gare ni wallahi ba wa zahiri ne ba bane mutane na walakin ni rasulu ni ma'aiki ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم Nasiru nani Ubangijinku na zo ne isan muku, kala su da biyu wato farkon Ubangiji na. Wa ana laguni kuma gare ku nasiru da niyya alkhairi ne a gare ku. Aminin kuma amintacce ne wallahi ba zan na isai ku ba mamunin amintacce ne ala risalata abu aiki da Ubangiji na ya aiko ni da shi.
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم A ajinku yanzu a kan zasu fa ƙarya wa ajinku ku yi mamaki an ja a kun ya zo muku zikiru wato aike wato wa'azi ya zo muku ne da duk daga ubangijin ku ala lisanin rasul abu da harkan mutum ne ku daga cikin kuliyin sira kun ganye gargadi a gare ku واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة sassa wasu ruku suna manku ada ita ala kun kula fa Allah ya sanya ku ku ne mama ya dil arzi akan kasa bayan Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ku kina manku aka mai kan kasa Allah ku ba da kauli Nuhu ya mutanen annabi Nuhu wa zada ku kuma Allah ya tsara muku kalbi cikin halitta an kun mutanen annabi Nuhu ma kirman jiki babban wato yalwa a jiki wata Allah ya tsara muku karfi wa tular da sahu wa kana tawliduhum mafi tsawon mutanen adawa ne aka zira'i kamu ɗari kuma irin hannunsu kamu ɗari ne mutum ɗaya zai ga tsawonsa kamu ɗari kuma irin hannunsu wa kasiruhum wanda za a ce masa ɗan wada a cikin su shine su shine zira'an shine kamu su ce idan hawa ku kamu uku ba gabaki ɗaya da wasu ɗan wada a cikin su shine wanda za a yi masa kamu su ce zira'an ba za min azin irin wai fa- wannan fa zira'in hannunsu ne ba irin hannun mu ba ba واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون suna limamin Ubangiji da hawa suna limamin Ubangiji. Allah kun kace wa kun tsuri huna ta kun suna fara manta قالوا أجئتنا لنأخذ الساعة وهده ونذر ما كان يأخذ آباءنا a kalu ta suka ce hadisa na eh Eh. kalu ta suka ce hadisa na yanzu kai hudu ta zo mana ne da na abu da Allah ta mu bauta wa Allah wa hada shi ke kana zarna su suka mu ban mata ne abu abawu na abin da iyayen mu suke bautawa وآتنا لما تعدنا إن كنت kunta ina sa jirgi ya yi kenan ba za mu bauta din ba ba za mu ba abin da iyayen mu suke bauta din ba yake yi duk da za ka yi Ajina ka zo mana da ba ta izina da abin da kake babu tsoro da shi da alkawar ta mana da yimina azabu na daga azaba. In kuma kana sa jirgi ka zaman to kana daga cikin masu gaskiya fi kaune da cikin faɗinta.
قال قد وقع عليكم من ربكم رزق Rijikun wa kaza wa kala sai annabi Nuhu yake karwaka a shi kenan wajaba ya faru. Shi kuka farka kenan ko shi kenan Allah ya ce ya faru shi kenan wajaba. Ya wajaba alaikum a gare ku ne da shi daga ubangijin ku shi azabu. Ga azaba nan ta kawo muku daga Allah wa rabbul da kushin ubangiji.
أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من A cikin سلطان duniya ne yanzu kuma din jayayya da ni shi asma'i cikin sunaye kawai sammai su mu hada hukunta wa kuma kan nan naku. Sammai sun bi hada hukunta ambaci wayannan kuma ka daga cikin ku. hankin ku wa aba'ukum da iyayen gidanku a sunaman ku da soyayyen nan gumaka din nan da suna mun je bauta mata ana sallallahu biha Allah bai saukar ba bi ibadati hada bauta mata min sultanin guddatin na wata hujja wa burhanin da dalili وانتظروا إني معكم من muntabiri المنتظرين fantazirul azaba to ku tuna azaba ga tani tana zuwa muku ni cewa ni ma ma abun da aka kuna muntabiri ne daga cikin masu sauraro zalika ya bi takfibukum bi karyatawar ku gare ni fa ursila alaihim bihi da aka aiko musu iska a kimun bakarara wadda ba ruwa a cikin da aka aiko musu iska wanda ba ruwa a cikin فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وعندنا حمد خيرك أهود النبي هود عليه الصلاة والسلام ده عذاب التزو والذين معه وإن في خيرك النبي هود إلى المين المؤمنين رحمة من ذات رحمة للجريم وقد أنا مكين كافر الذين واتو كافر الذين كذبوا بآياتنا أي كتاب أو مكة تنبجيسي mukan tumbuke su ma duk da baki ɗaya ma muka halaka al'ummar da baki ɗaya ma وما كان مؤمنا سوى فانتم إليها وإلى ثمود أخاهم صالحا وأرسلنا من أيتا كما من أيتا إلى ثمود إذوا ثمود وأكام جوان صالحا شيء النبي صالح من أيتا شيء إذوا ثمود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره شيء ما دي النبي صالح da ya zo ba wata kuma ya faɗa ko ba bayan wancan ba abin da ya zo ya ce ya kauna ya ko mutane na ko budullahi ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani ubangiji wani Allah قد جاءتكم بينة من ربكم mu'jiza mu'jiza wato mu'jiza abin mamaki wanda zai kafa muku dalili a bisa annabta da aka ja asu na zo muku ne ba da kun daga ubangijin ku ala su ce a bisa gaskiya ta
هذه آية الله لهم آيات hazini na kasullahi ko ga aya- ga- ga kaguwar Allah na ita ce rakuma kaguwa Allah wata muka nema da kun zama muku aya aya aya ce kalu sun ce annabi salihu innam la yu'minu bi ba za su yi imani da shi ba hatta ta ga mafaka tilkal hawdatu sai da suka nuna wani cikin kasa duk da suka ce ba za mu yi da kai ba sai wannan cikin kasa din nan ya ya hai- ya yi wato biki an gana su da ta kama shi ya haihu wata lidina kasan murji atam kuma dutsen nan ya haifo rakumi kuma rakumi ya ta zama to mai shayarwa kuma da wani cikin a cikin ta kuma ta to in muka kai wannan to mun san kai annabin Allah shike na sai barka Allah fa tawaffatu al-hafzatu sai tudu din nan yayi na guda wurin yanzu na suna kallo ta na fasa kuma ta yi biki kuma ta haihu amma kan tutun da ta kuma inda mace ke haihuwa na kasan sigara kuma kushira'a yarfi da suke ɗan wata goma kuma abun mamakin dutsen kuma ya haifo raƙuma yar raƙuma kuma har tana da ciki ɗan wata goma kuma ta fito da ɗa ita ma raƙuma karaja wata raja fasido a ma'aha kuma ɗan ma ya fito tare da ita wai su kaga kullum sai shato wani abun mamakin da Allah ba zai ba zai yi ba da lafiya an faɗa ba wani wani malami yana ta yanzu fa za zai iya shato wani abun mamaki da kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana da wannan abu ko ne ce ko ne ka shato sai ya shato a ce ga rakumi ga rakumi kafafuwansa ya zamanto na bishiya ne cinyoyinsa zamanto na dutse ne cikinsa ya zama na ƙasa ne abubuwa ne da yanda ba yanda ba zai yi ba shi kenan har ya haɗa rakumi da wannan yace Allah zai yi wannan shi kenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa ya ga daji ya ba ya komai a cikin irin wannan rakumin da ya rawai ya raya a cikin zuciyarsa sai kawai ma a cikin daji da baki da to Allah mai iko ne to yanzu zai ci ba zai yi ba ka zo ka duru da tuba tudin kasa ka ce tudin kasan nan ya haihu ko in ya haihu ma ba ya haifo ɗan yaro ba ya haifo ma rakuma ya haifi rakumi kuma kuma rakumin nan da fito ita kanta babba ce ma tana da ciki waye mijinta ya ta da ita kuma ta zaman to tana da tafi da baki da ta wannan shi ya fuska ko mai sauki ma wajen Allah shi kenan sai Allah yake da cikin san kun ga idan hakan kuma cikin kasan shi kenan sai ya haifi rakumin ko to tana da ciki dan wata goma ma kuma tana da ɗa tare da ita har da shi ne annabi salu ya gaya musu wannan ita hadu ina kasullahi ke da rakumin ubangiji ayatan wannan aya ce gare ku gare ku فذروها تاكل في ارض الله Ina da ragumin Allah ɗin nan ba, kar ku su take ku taɓa ta da mashin shi. Ku bata ta kula ta cibi Abdullahi a kan ƙasa Allah, ba wanda zai bata wato harawa daga gidansa, ku bata ta ci daga ƙasan Allah. Kun yi ba a ma rakumi ne, ba fiya ba ce ba zai ku kuka sun kun kawo mata harawa kun kawo cuta kaza. Rakumi ne, za ki ce za su shiga da shi. Sai dai kullum za ta zo ta sha ruwan garin ku. Yau za ta zo ta shanye ruwan garin gaba ɗaya. Atuwa ce kwarai da gaske, in ta kafa baki a rijiya ita shanye rijiya gaba ɗaya. to amma kuma tun mutanen garin kowa zai zo ya tasu nono ya kasa na mugunta ma sai tasu nono kuma har ya bari gobe kuma za ta kare mutan garin kowa ya sha ruwa ya koshi ya ebi wanda zai ajiye ma me abin laifi a cikin wannan me abin laifi to wala ta masu wala ta masuwa kar ku taba ta bisu'in da mummuna da akalin da tsire ta ya ku da ku sai ya ku azabun azaba alimun ya rakati daga ubangijin ku واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد آد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنهزون الجبال بيوتا واذكروا فتنا إذ جعلكم خلفاء Allah ya sanya kuma maya fil ardi akan kasa in ba aje adin bayan Allah ya halakar da adawa kuma kun ya zo da su wa bawwa'akum Allah ya zaunar da ku a sama kuma ya zaunar da ku bil ardi akan kasa tun da suna suna riko min su zuriha daga wato kakkausar kasa din da kusuran katangu suna yin gidaje manya manya da nan ta su ha suna zama a cikin su sai a lokacin zafi wajen da suna suna tsakace duwatsu kuma aljibala duwatsu biyukan suna yin gidaje kuma da su ha suna zama a cikin su shiga a lokacin tarihi اذكروا آلاء الله كنا نعمهم أبنجي ولا تأسوا في قرنا في الأرض أكن أسامو بنا نفسه في أكن أسامو بنا كنا ما سخرنا قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استدعوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قال الملأ الذين استكبروا sai mutanen da suka yi girman kai yin tsaunin daga cikin mutanen da suka yi girman kai an imani da imani da yake sai suka ce ni da zina kullu da ‘yan raunana wanda suka yi imani bare da suka ga wannan abu su zaɓin nan daga annabi din nan wannan ikon Allah wannan gidan laburi din nan sai manyan sharri kuma aka yi girman kai sai suka dubi ‘yan ƙanana da suke kunta kuma raunana su su wanda suka raunana man amana minhu wanda suka imani da shi ne kawai daga cikin mutanensa sai suka ce a ta'alam muna annan salihan musallin ya rabbi yanzu nan ku kuna cewa suriya cewa shi salihu din nan annabi ne daga Allah Allah ne ya aiko shi gare ku zuwa gare ku hakan da bisa rasulun yanzu nan daga sama aiki ne an sai mabiyan suka ce na an wallahi annabin Allah ne shi yanzu annabin Allah ruwa yake zan ku da wannan rafumu daga cikin kafa irin haka in ba annabin Allah ba kalu na suka ce haka ne mana inna bima ursila bihi mu'min wallahi mu'min imani da abin da Allah ya aiko yu annabi salihu da shi قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنت به shi كافرون kenan sai manyan girman kai aka ce Allah ya yi sai da suke girman kai suka ce in ta muguwa illa bi amantu bihi da wannan abin da kuka yi da shi kafiru da muku mun kafirce da shi wa kanatin nakasu raƙuman nan kaguwan nan ka kasance da hayawu tana da kwana filmari akwai wanda ita za su kan yi ruwan gari wala hun yau mu akwai wanda su kuma za su ja haka aka raba ita yau shanta ne gobe kuma yau shanta ne kamar sai suka gundura da haka sai suka gaji wannan ya gajiyar da shi sun zalika amma kuma nan da za su sha ruwan kuma za su ba su nono su kuma da mutum idan ka ne yawan muha idan ranar da ranar ta fito ta fito a lara asin jini za ta zo ta tsaya a kan rijiyar garin ta ta sharabu jami'a ma ya ta sanya duk abin da yake cikin ta a talan yanka shi haka tsarasa haka ma ya ɗugar ruwa ba zai wanzu ba sun mata kisu ita kuma yadda ta tsaya a kwafa kowace unguwa da ya hali guna kullum dukkan su wasu a teta ma'aikacin abin da zai ishe su ga Allah wannan lafiyar ne ya fi haka. wani ta ta a yau mutu idan ranar su kuma ta zo wara bil abara sai su zo rijiyoyin su wa bakiyan istihiya ita kuma yin tafi kiwo sai ta shi kiwo a ranar wannan ma ɗala da hibu zaman yayin da zamani ya tsaho da su mallu sai suka gundura shi zalika cikin wannan da aka bin haka فعقروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما شهدنا إن كنت من المرسلين sai nan da zamani ya tsaho sai suna gundura suka ce kai mun gaji kullum sai nono dai yau da sanya mana ruwa dai mun kai gaji sai kuma su ga abin da suke ba su mu kai kullum da dinga sanya mana ruwa aka roki aka kai sai suka soke wannan wato taguwa ta su wa kana imra'atu sai mace a cikin su in ta ha kasiru min al-haywani tana da tumaki da yawa bisa'at min zalika suka damu da wannan wa kana tabdudu halan ta kuma shi tana kin annabi salihu ta tabdudu na kan tana kin wannan rago tana nira kuma nan kullum tana ba tumaki na tsoro kullum tumaki na kuma ni tsoro faɗaɗa ba man ya akiru la hanna ka su ne yi waye da soke mun rasu mun nan ne ba ta ha ku taru sai ku taru ya zo mata rajulun mutum ne wala dujina rajulun aka same shi walakin wuli da ala firashi talibin sai dai an haife shi akan shimfiɗar talibu ta haka ake ji masa ɗan talibu ku taru bin talibin ɗan talibu ku taru bin talibin ka fara in ƙala hudu bin talibin sai aka dinga ce masa ɗan talibu o wuli da ala firashi talibin dan an haife shi ne akan shimfiɗar talibu وليس ولده أما بعد أن سبني فهو ولد حرام كان حرام أنا أمرة وتجاني أصحاب العينين من زي جانوة تفصيلا كثيرا فقال المرأة كذو ولما تأتي من تسوء هنا نكون مؤمنون لإذا فقلب من يدرس تشيك أنا من ذا أبن ليس أنا أماني بأخذ ذلك باني بس لما الفاشاغ يركي أنا بس حاجة أما فقلب منه أكرم لا أتكي أما كنت لك باني shi ne ka zai ka cire wannan raƙuma ta annabi salih aka rage idan na ka shi kenan sai dau mashi sai mutum yana neman wannan raƙuma ko a ƙara ha ya cire ta aka zo ha suka kashe ta wajen da ruwa suka ɗebe ta wata ƙasamu lahamaha suka rarraba naman naka ma suka fi tafiyar da za a yi kullum wani dukkan su a malakin suna ila barci kowa ya ƙaura ko ya kai gidansa aka rarraba naman ta aka yi wa sanda shi kenan aka tafi aka yi da sanda shi kenan wa a sau sai suka zo an amurwa da yin abu a lamarin ubangijin su wa kalu sai suka zo wajen annabi salu ya ce maka ya salihu ya kai salihu ikina bi mata idina ba ka ce mun kashe raƙuman nan taka a zama ta gobe shi haka ko zai faru suka ce ai mun tsire ta kaga tun ma mun rage naman ta ma duk an tafi an cinye ma duk da baki ta shi lazima ta idina ka zo mana da abin da kake alƙawar ta mana min al'azab na daga azaba in kun ta min al-mursalin in kun kasance kana daga cikin ma'aikata a kawli salihu sai suka zo wajen annabi salihu wa Allah suka ce da shi in da kake za a karnan na kasa in mun soke raƙuman nan na galal azaba azaba za ta sauka shi ce wallahi haka ne Allah ne ya faɗa haka suka ce a karna ha to mun soke ta wata ƙasar ya alhamar hama hama mun keɗe ta ma mun raba naman ma kowa ya ci ne. sai annabi kalu ya ce musu ma za fa alal da suka soke ta da da damashi mai kai kalu sai suka ce suka ka talaka maradin tayi kuka ka uku kala lahun sai ce iya lahun talaka ayyam ta ce wai ra saura kwana uku ta halaka ku kenan da ta haliku na za su halaka ba da habayan da kalu sai suka ce adina bi alamati to ka zo mana da alama haka ruha yawmal arbi'a shi suke ta ranar laraba kala lahun sai annabi kalu ya ce gadan yawmul kamis gobe ranar alhamis sun yi runa musta da kan mutu a kun za ku waye gari dukkan su ma duk kayayya da kuma kayi baki a baki da yawmul juma'a ranar juma'a kuma muhimmar da kan mutu a kun duka kula da jafir a baki da yawmul sabti ranar asabar kuma mutu wadda kan mutu a kun duka kula da baki da kuma wa sabiha yawmul ahad ranar lahadi kuma ya fi mun azaba azaba za ta zai uku فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديرهم جاثمين فأخذتهم الرجفة كيف يجب أن تكرسي تكرسي فلما أصبحوا يوم الخميس yayin da suka wayi gari ranar alhamis kullum ya kulle sabi ko kuma sai dinga yau kowa da ya kuma ina ga da suka nan wasu yace ba a shadda su fara da kana ya fuska ka tayi kuma ya lewa ya aka yi ne shawara ta kama ai kana da ya ne kana ai kana shawara ta kama kullum sahibi sai abokin sa yace an ji a shaddu ne su fara ai kuka su kai kadi ne لما دعا يوم الجمعة تدرى الجمعة تقول كلهم يقول كون ما أشد خبرته وكذي كما أنا لن تكتن يقول كما يجي أي شيء أنت يوم السبت لا أنا أصوركم كواد يا كل كواد في وجه بتاعي وأنا أجي نقول كذا بتقول أنت أنا ما دعي أنا كما تقول ما أشد خبرته وكذي ما أكيد أنا لن تكتن وقال لي ممكن كذا أن الحق قد ما قال له رسول الله أقول له أن النبي الله يجي عليه da kullum kowannen su maimakon su cuta da nan kowannen su kuma sai ya wauta da kalan nan su kuma kowa sai ya wanke kansa suka kafa ne kuma ya shiga da kansa ne wa kada su ila karu bil balad suka fita wajen gari yanda zurun al halaka suna jiran halaka aka kan sahabatu shikenan sai girgije ta zo hadiri ya zo musu ina sama'i daga sama a barama hajiri da alaihi bin nar bi da sunna musu ta gaba ɗaya duk ko ne da baki daya ba azan su ji wari gari gidarin a cikin gidan shi da ta suna bayar shi da masurkuta hadihin nakasu wannan raƙuma iyal haiwana su suna daga cikin dabbobi allati ka dukkan jannatu za su shiga aljanna asharatu dabbobi ne guda goma min alhaiwana su min ahal jannatu cikin aljanna ne kuraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kuraka annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wayan su malamai sun shigar da raƙumar ka kuma kasuwa wa bakaratu bani isra'ila da raƙuman nan da kaniyan nan ta bani isra'ila وناقة الثالث وأن تابوها النبي الثالث وجدار أزير لكن أزير وكلب أهل الكافي ذكرنا من أصحاب الكافي كذلك هدو هدو بالكيس الهدى هدى إن النبى الكيس ولو نهب الكيس وأنا ملت سليمان وسجود وأن النبي سليمان وإذن إبراهيم فكما لكن أن النبي إبراهيم الذي أضاف به الملائكة والليل وملائكته بارادش وكرش إسماعيل تراغون أن أكثر شأن النبي إسماعيل بالكيس da hutu yunus da kifin nan da ya zo annabi yunus kan mata wa'annan su ne guda goma wanda su za su shiga aljanna وتولي عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم Wata wallahi ya ji su jira annun gare su a raba da tsalu, tsalu su ya jira gare su annun gare su wakala. Ya ce ya kauri ya ku mutane na, daga ablabtu mu risala ta rabi, sai san muku da sakon Ubangiji. Ko na sahatu da ku zai niyya alheri a gare ku. ولكن لا تهزون الناس هنا ولكن كيف لا تهزون الناس salihina wato ba ku san mai nufin alheri zuwa gare ku
ونودا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة wasu ka tuna nuda annabi nuda alaihi salatu wassalam in kare da kauri yayin da ya faɗa ga mutanensa a tasunan fahimci da yanzu ka dinga zuwa wa alfata a dabarar da za shi ne bayan mazaje kuma a wani man fa'ala hadu fahimta su ne kuma wanda suka aikata wannan alfata ما سبقكم بها في أحد An من العالمين gaba ga kuma wanda ya riga ya ku zuwa wannan mummunan aiki, jihada yin wannan mummunan aiki. In a hakin nan mutum ɗaya min al'alami yanzu daga cikin halitta da baki da. Al'insu wal jinnu mutum da aljan duk da baki da su ga mutanen annabi Lutu da wannan mummunan aiki ba. Ala bin Abbas, Abdullahi dan Abbas yake cewa inna man wadi a gulama duk wanda ya sadu da wato saurayi namiji kenan. Amrada saurayi kenan. mai- Bismillah. Kala bin Abbas, Abdullahi dan Abbas yake cewa inna man wadi a gulaman duk wanda ya sadu da yaro namiji ma'ana amrada saurayi au aqala gulaman ko ko ya tsanci wato saurayi shi hawa dan shahawa haka annama zana bi ummi kana yi zina ne da uwarsa ba ina maratan sosai wa man zana bi ummi wanda ya zina da uwarsa maratan guda daya haka annama zana bi kishirin kana ya yi zina da budurwa ne saba'ina maratan sosai wa man zana bi kishirin wanda ya zina da budurwa guda daya kuma وكأنما مرات الفقير وكأنما زناد سيدي فإن عايز لك تصور هذه السبعين مرات السبعين إن كنت وأقول لك أتنا رجالا وإن تزوى ومزا جيش حوالي وإن شهوة من دون النساء وما مات وما تاسون وإن شعوى وكو ولنتم قوم مسرفون ومتاني لما تقرنا ما تتألك إن الله على سامك إذوى أبن الله على سامك ما تاد الله على سامك ku sha'awan su ku aure su ku tare da su ku sami ya'ya amma ba maza ba yau suna ku mutane ne masu Allah kyau alhalala halal su ne mata ilal harami zuwa haram su ne maza وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم mata da jawaba kauni ba abin da ya zama cikin jawabin mutanen annabi lutu illa an karu sai dai sun ce akal su ku kore su ku kori lutan annabi lutu wa atba ahu da mabiyan su akal su min al balad ku kore su daga wannan gari in kariyatu sun gare su ku kore su إنهم أناس يتأخرون sunan nan nuru din nan da mutanen ka wai su wai mutane ne ya taɓa haruna wai ɗan tsarki wai su na ɗan tsarki ne ba sa irin abin da muke ba sa zo wa mazaje min a tuba da zikari daga bayan mazaje وأنجيناه وأهله إلا امرأته kanan كانت min من alƙalili الكاذبين ma'anjana wa Allah ya ce muka tarar da zuku wa'alahu da jama'an sa wanda suka ji shi jalinsa kullum ba a taho sai matan sa kanan min alƙalili na tana daga cikin wanzanzu cikin azaba ita kuma halakar da ita وأمطرنا عليهم fadara قدرا Allah ya tafi da musu ruwan azaba ruwa ruwa hijaratu shi ne ruwan zuwar wasu na asibili ta jahannama ta halakar su sai ta halaka su gaba daya فانظر كيف كان عاقبة musulmi su المجرمين ne karshen mu masu mummunan aiki ya kasance وإلى مدينا أتاهم شعيبا wa arsalna Allah ya ce mun aika ila madiyana zuwa kasan madiyana a kan dan uwansu shu'aibu mun aiki annabi shu'aibu dan uwansu zuwa gare su قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما دي النبي شعيب حلو أبن جميع متعلم قال النبي شعيب يسي يا قوم يا قوم أنا أعبد الله سبحانه الله ما لكم من إله غيره باصد وأنا أبنتي وننسى دعوتهم wato abinda annaba suke zuwa da shi kiran su da baki da wahidatul kayni sai ya haza saboda haka man kafara bi wahidin wanda ya fi da da nabi da kafara sun tabi ya ka bi da wani daya قد جاءتكم بينة من ربكم mu'jizatun wato alama ta zo muku ne kusurarsu sun daga ubangijinku ala su jikiya bisa gaskiya ta فأوفوا الكيل على الميزان aukul kaila sun mun kaila su cikin mudu ku والميزان تعاوى تكتن تكتن تسوي سوء ولا تبخسوا الناس أشياءهم تسوي وتنكسونا تسوي والناس متعني أشياءهم أبوهم idan za ku auna musu haske ku sauya musu musu kada ku yi wannan ولا تبخلوا تجارتي ba da islahiha ta ku barna a kan ƙasa da kuma da kafirci wal ma'afi da sabo ba da islahiha bayan Allah ya gyara ta bi ba su rusul ya aiko ma'aika ذلكم خير لكم in kuntum mu'minin salikul mazkur kai na abubuwa da aka faɗa khairu kun kuma alheri da kun gare ku in kuntum mu'minin in kun san wani mu'minai muridin imani in kun zama to masu imani fa ba da rufe su gaggawa ilaihi zuwa gare shi ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله ولا من به وتبغونها عوجا ولا تقعدوا مقتلون بكل صراط دقيق السفر دقيق السفر تريدون تخوفون الناس كنا با mutane tsoro bi akalu siyabihin da rukun tufafinsu awul makas ko ko kudin ke musu wato wato haraji shine ya faskan dinka kar ku dinga tsatsare mutane hanya ku ne musu faskan ko kuwa wato kuna ban tsoro ku ne musu fashi ko ai fashi ko kuma mutum ya je ya nemo dan abin da zai nemi arzikinsa da shi da abokan da duk da baki dai wannan haramun ne shi ake so fasan din nan na haram din nan da ake yi to shi kafi wannan ta a yi fashi shi wannan irin fasan din nan ma na haramun din nan da ake a kwace wa mutum kayan sana'a ta gaba ɗaya dama sai an bari ma ya tattare kuɗin sa gaba ɗaya sannan a kwace wannan haramun ne daga Allah duk da baki ɗaya ba wai wani eh, neman ko arzikin ƙasa ko kaza kaza ba in dai ka ta ɗan abu da za ka gyara titi dan abin da za ta ɗauki to ne kuma sai an kwace kaya wannan haramun ne to to kafi kafi sanna a kan ƙasa din nan kuma kare hanyoyi da irin wannan abubuwa da kuke din nan to ku tuna ai ku kafi kuna an sabilillah shine wato kuma ku dinga toshewa ga hanyar tafarki Allah man amana bihi wanda ya imanta shi kawai ita ku iya ku dinga yabar wato ban tsoro da ku ce shi watan gona ha ta filibuna ha ɗari da kuma neman addini ya zama to hanya ce watan karkashin ya je ka ku yi wannan واذكروا إن كنتم قليلا ku فكثركم tuna fa dan ku yan kaɗan ne fa ka sun sai Allah ya yawaita ku وانظروا كيف كان عاقبة ku المسلمين duba ya kashe wato kasan masu barna yake faruwa yake zaman tuwa ne sai kun ga ƙarshen masu barna duk halakawa ne su kuma ƙarshen su ce zama haka kenan ya ƙarshen masu wa musu jina masu yin barna kallakun gabanin su cikin suka tabibihin da ƙaryatawansu rusulahun ma'aikansu akiru amrihin ƙarshen lamarin su dai minal halaki halakawa ne وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا shi kenan in kana ɗaifatin in jama'a da yankun daga cikin amanu bin da fi urkusu bi sun imani da abin da aka aiko da shi suna mummune wa ɗaifatin jama'a kuma lan yi minu ba su imani ba su da abin da aka aiko da shi fasli duk ya haƙuri duk in ta zuru su da mu da ku da wanda suka yi imani da wanda ba su imani ba sun yi jira a tsaya hukumar Allah mu bayyana har Allah ya hukunci tsakanin mu wa bainakum da ku shi in ja'il mubiki Allah ya tsere da mai gaskiya wa ihlakin wa halakar da mai sunna ruwa ubangiji kairin haki ne shine tsayayyen wato masu hukunci adalin shi ne mafi adalci su قال الملأ الذين استكبروا في قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك إن جميعنا أو لتقودن في ملتنا alal mazal ladina takbaru kenan jama'a da suke girman kai kuma daga cikin jama'a suka ce ba za a yi hakurin ba har sai Allah ya bai ya rarrabe din ba za mu yi hakurin ba har sai Allah ya hakuma bai na nasu mu za mu yi tsawurci daga annabi mu kauri daga mutanen ku wanda suke da waya an yi imani da imani da ba san hu yayin da suka ji tasirin wannan wa'azi na shu'aibu na shu'aibu a da'ud da hazal jawabi sai suka amsa masa da wannan jawabi suka ce ba za a yi hakurin ba na kuru shi naka koran ka za a yi hukunci za a yi kawai a yi ba za mu yi hakuri ko shi Allah ya yi hukunci a mu za mu ɗau hukunci a hannunmu da na kuru shi naka sai mun kore ka ya shu'aibu ya shu'aibu والذين امنوا aka zamba suka imani kai min kariyar na ba garin mu bane ka za ka bata shi dole ka uduna ko fa da ganin daman ka kai da kanka su dawo kan hanyar ko ko dai ko mu kore ko da ganin daman ka darji unna wato ku dawo shi ne da shiga cikin wato hanyar mu jawabul mustaqbilina wato ba da amsa masu girman haka ba haka yake kullum kafuran haka suka dinga faɗa har yau ma masu girman kan masu cin gaskiya haka ba za ka ci a kafa da wani wani wani Allah zai kada a gari dai za ka bari ba wani abu ka ba gari a yi yadda zai yi ka a yanzu ya zama wani abu a gari dai a ta kauye a ta kauye dai a ba gari kuma haka jawabin su yake haka za a nufin jannata abinda za su kama kenan na gore ka ya shi arzi ya kai su aiku wallazi na ko ake kafa gida an gaya ma haka dai wallazi na amanu haka wanda suka yi wani da kai min gare suna da kai dole ka rubuta ko ka dawo da kanka cikin tattalin cikin wato addinin nan namu ai tafi ai lata ai lata ayyuranna ka dawo al'audu wannan dawowa bi ma'anar sayyurati ai kai da kanka za ka canja wa kanka wannan abin da rage kai na cewa kai ne ka gane gaskiya din nan ka dawo kan abin da muke din nan da kanka la'annahum ma kanu fi millatin qati da a cikin da annabi shi aika daga cikin addinin su gaba kida yanzu ka canja naka da kake cewa Allah ya aiko ku dawo namu ko ba mu kore ka da gari haka za a yi to hala annabi ana shi aibu annabi shi aibu yace ana udu biya yanzu mu bar wannan addinin da muke kai na Allah mu canja mu dawo cikin naku ana udu biya yanzu ma dawo cikin naku ana firu ila dini shi yanzu ma canja mu dawo cikin addini ko lautun na kare hina ko da ko mu muna ci ki famu in kare ai ba za ni haka ba a jiftaraina ala zahi kiba min kulina ilmin lajukum ba'da ismajtaina Allah minha a dukkan raina Allah ya kazu ba ashe mun kaji ƙarya ga Allah kenan ba in zu in kunna idan muka komo dini lajukum cikin wannan tafarki naku ba'da ismajtaina Allah bayan Allah ya tsere da mu min haka da cikin عادة المتكبرين الأجر ما تجري من شيء أنهم يكرهون أهل الحج كل حاجة مثلا الله في المسلمين الله إن يموتوا بعد وأمر على بشيء وما عندي ويطمعونهم wato kin ke sa shirin azaba a gare su da kura wa lisanin hali lisanin halin su yana cewa da'iman ya kuluna kama ya kuluna na su kuna kamar da munafiqan suna cikin ta da nukuri jannal azmin hal azab la yukuri sanna al'azu sai masu girma sun fita da azalla makasanta lamma ballaga lahum shu'aib yayin da annabi shu'aib ya isa musu risalar rabbihi wannan na ubangijin sa kana jawabuhum abin da suka amsa masa shi annahu yukhrijuna za su tsare shi ila balad daga gari huwa shi wa mai wa da ba da wanda ya bi shi qala ta'ala sai Allah yake wa iz wa idza aradna haka Allah yake wa idza aradna an nuhlika qaryata idan muke nufin halaka alkarya kamar na mutu da biya sai mu kori manyan gari masu kanci na cikin gari ko ta su cikin kanci a cikin ta sai a kori shi annabi ko haka ale alƙawli sai azaba ya ganta a gare ta idan ban na haka na sama halaka sai mu kori mutanen su su yanda suka za su kori wancan su su za a jawo su yanda aka jawo fir'aunu aka kore shi daga misra misra ta zama ta bani isra'ila to haka ko ina ne ma na daga Allah ya gada wa na Allah wato kanka shi kenan sannan na haka jira al'adatuhu al'adatu take dabbaruna suna yin girman kai ala ahalla da abokan mutanen Allah waya rauna suna ganin alhaka gaskiya batila shine barna wal batila barna kuma hakan shine gaskiya wai yuhawiluna suna yin kokarin an yarda ahalullahi min hakikin ila batilihi wai suna Allah zabi da lamarin Allah din su dawo dai kan barnar da suke وذلك ما لا يكون ابدا شيء عند زي تبقى زما بك زي يوجد كمان حددوا تكتبوا ذا صورو لأنهم يخرجونهم ناس كوريس من القليل والقليل أو يرجعون إلى دينهم وصلوا إلى دينهم ما قالوا sai mutu ba la lukuri jannata za mu kore ta ya shaibu ya shaibu au da mu yi jannata ko mu dawo da kai mu kanmu da karfin tafilin latina cikin kuma ba ta haka ba لأنهم يجبون أنتم سنة سوء أبشو أيضا كنسا لأن كان كنسا يا داو سيدا مع الناس برجل أي مكفى من عند شكا كان بيتي عادي سيدا لأن شكا في أصلا أكن قد جاي كذا يا داو إن هذا سكا سوء أن يؤذبوه لأذر قصصي ويقهروه من جايس حتى يقولوا إلى دينه حتى داو إذوا أكل الناس بكتار من عذاب سورة أول أذاني أذاب داو دقاقا فلهذا سبيل هذا أفنى بالإجلاجة dangana koyar ila an mutum da zuwa kansu suka ce la nukuri jannaka ya shu'aibu za mu kore ka wal audu dawowa kuma zuwa addinin nasu suna zo suka dangana shi ya shu'aibu zuwa shu'aibu wa qawmi da mutanen aula ta'udunna bin al au suka ce aula ta'udunna bin ladna ko mu ku dawo da kanku karan kanku cikin hanyar mu wa kana fi hakki a cikin hakkin su an yi gurin da aulu ne ji danna ku ko mu tuka ka ku dawo da ku da karfin siya ila millatina zuwa tafarkin mu wa ma yakunu lana bai zuce gare mu ba an na uta fiha mu koma cikin ta
وما يكون لنا أن نقول فيها إلا أن يشاء الله ربنا sai nan shi annabi shu'aibu alaihi salatu wa salam da sanin suka ce wa ma yakunu lana ba zai yi gare mu ba ba zai yi gare mu ba an na uta an na uta fiha mu koma cikin addini nan na kafircin nan nasu ila an yasha Allahu rabbuna sai dan Allah kuma shi kenan ya so wannan Allah ya kiyaye mu in Allah ya tabbata wanda ya taɓa kuma ya rika sarraha shu'aibu annabi shu'aibu ya bayyana أن الأولى قومها إلى دينه إذوى عجيز لا يكون في زمنتها إلا بمشيئة الله سيدة جميعا من حل تحريفا حل إلا إذا كذلهم الله كده ألا أتفرد سوانا فمدير فاروبا ربنا كل شيء علما ubangijin mu ya yarda komai sani kuwa Allah ya san komai da komai wa fi ilmuhu ilmin ubangiji ya yarda su kulla shay'in kowane abu wa minni yana daga cikin ilimin Allah hali halin da yake ciki wa hali kulli halin ku على الله mun توكلنا dogara ga ubangiji mu dai ربنا افتح بيننا وبين قومنا إلى ما Allah ta yi hukunci rabbana Allah ta yi hukunci hukunci Allah ta yi hukunci la iya kai bala'i kenan Allah ta yi hukunci bai na tsakanin mu bai na kaumina da mutanen na bai saki da gaskiya da ma kai ne hukunci ne da gaskiya وأنت خير الخالق baki ne Allah kai ne sai mai hukunci kana u al'amu shi kenan annabi sha'ibu kuma tsamanin ta kuma nazi musulunci mutanen ta kuma ya yanke sai audi su ma mutanen da su tsamanin su na sha'ibu ya dawo ya yanke kuma kowa ya yanke wa kowa kenan shi audi ne ila dini zuwa dawo cikin addinin su sai an ƙaru lahum idan sun ce da su inna hum la ya'uduna ila dini abadan ba za su dawo cikin addinin su ba abadan اللهم سيدي الا اذا كان ذلك من اشياء الله كبيره يكون الله wajen haza ka alamu da wannan aya za ka san annal kuka kafirci wal iman da imani kuma shi kan sunan shi Abdullahi da ikon Allah ne وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا wa لخاسرون qala al mala'u sai su je kama allazina kafaru da shi kafirci min qawmi da mutanen shi aibu ala ba'dhum li ba'd sai manyan suka faɗa ga marauna nan ko ko ba'ari da suka faɗa ga ba'ari la in ittaba'atun shu'aiba in kuka kake kuka fi shu'aibu din nan inna kun idan la ka ku ne ku fa kana na ka in ba sai kuka fi shu'aibu kina shi kan kun tabe فأقرتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة ثم تجري زلزلة وتجري شديدة من كلام تكتب فأبو زيد كواي جري في داره أتمنى تجري جاسمين سنا مدر كتا باركين سنا مدر كتا على الرحاب أكم دوين سميكين سنا سمدر كتا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يكنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كفروا شعيبا قالوا ان الذين كفروا كانوا شعيبا هل لم يجنوا فيها فمن واتوا بسوا كانهم لم يجنوا وهم بصونا وفي دينهم عشرين كده تجنسوا الذين كذبوا شعيبا قالوا ان الذين كفروا قرية انهم شعيبا كانوا سنة كهم الكاس مسؤولية يعرفوا اكيد وانا واتثبت الوالد في عادة الرد عليهم بالديار والرد عليهم في قولهم كذلك تشتم انتم ما لقاها cewa tabaraka tabaraka wa ta'ala ubangiji ya bada labari annahum shahadun riha ribha kufrana sannan annabi shu'aibu sun ga wato ribha cin riba shine faduwa wal kufrana sun ga faduwa ribha shi ke cin riba ittiba'u shu'aibu sun annabi shu'aibu huwa ribu shine riba daga Allah tare da duniya da lahira wa mukalafa shu'aibu saba annabi shu'aibu huwa al-kufrana shine faduwa ولكن الأبدع بدي يرى إذا أضله الله أن لا يغفر شيء وأما بصيرته هي تابع بصيرته يرى الكسرانة كيف تابع وارها شيء يصير ريبا أن لا يتعين ويرى الربا يكسر ريبا كسرانة شيء يتابع ولكن طريقة الربا sai dai hanya cin riba sai ɗariƙatul mutaba'at shine bin hanya annaba sai mutaba'atul nabi sallallahu alaihi wasallama hanya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko baka sani wannan ita ce hanyar cin riba ومتابعة العلماء تبم malamai الذين هم ورثة الأنبياء ينقصون من أدين أنبياء wanda suke bin manzon Allah ba ƴan san rai ba da bin malamai wanda ba ƴan san rai ba wanda suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bin su duka baki ɗaya cin riba ne ala anna mutaba'at al-ulama cewa babun malamai la yanbaghi bi dace ma an takuna muwafaqatan li hawa nafsi da san ransu ba ƴan bin san rai ba fakat aw liman ishtahara ba wai malami dan san dan bin lai dan bin san ransa da shi ake nufi ba fakat kawai kauli man shahara ko kuma malamin da ya shuhura titu an batan sai gama ko ina da ko ina dole ba shine muradi wa kana maqbula ya zaman ko karbe inda salatin wajen salatuna wal mutanyan salatuna wal mulki da kananan da wannan ake nufi la ibrata bi hada wannan ba shine alamar wai malami ya zaman ta gaba ba dan sunan ya suka ko ina kalmatan ya suka ko ina kuma duk sarakuna na abin da da tsoro da waye kowa kuma na wannan duk ba shine malamin da za a rubuta bal kadide ka arifin haka ta ya su kusan menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata arifin mutum masu da gaske kan waye rikon da gaskiya malamin da ya riko da gaskiya ko ba wanda ya san shi ko ba wanda ya bi shi ko ba duk shi ne wannan shine ake nufi haka kunu mutabi'an lidalika ka zama wannan malamin zaka habi haza da wannan ne ta kun ba ka zama tabi am da fi bin nabi sallallahu alaihi wasallama nan garin manzon Allah ba wai kai dan wani yayi shuhura yayi kaza kaza kana bin shuhura kake bi yanzu ba malami kake bi ba Allah kake bi ba sai hada saboda haka kala aliyu idna aliyu Allah ya jira fuskan sa yake irin rijala bil haqi san mazaje da bin su gaskiya san tuwa na tuwa na dan sun Allah ولا تعرف الحق كسان gaskiya zai rijala da mazaje in ba ka san gaskiya ba sai tuwa na tuwa na kake kowane ba shi ne ba shi ke nan suka yi shi aiki ne kaza kaza amma in ka san gaskiya to kika san suwaye a kan gaskiya idan arabta alhaq in ka san gaskiya arabta man sama su bil haq kika san waye yake rubuta da ita wa in tattaba'ata hu to in ka bi wannan mutum ala zalika amsa wannan تكون كاذبا متابعا للمصطفى صلى الله عليه وسلم ان محمد صلى على ان المتابعه cewa dai to ko ma dai wa kabin da fi dai afdal ya fi kai yunisu ba ilhawa a bukabu kai kuma kan ranka to kowaye ma dai kabin ya fi a ce kuma kai kuma ka bi kan ranka to ni ba ruwana da kowa da kowa ni ni zan bi kai na a to ka faɗi kuma gwara ma ka bi ma wani ko ma waye kan abu babban bi dai ka bi na Allah abu wanda yake kan gaskiya har mutum ya zauna ya ce shi ba shi da wani wanda zai bi shi ba shi da wani mai shigar da shi ba shi da wani kuke halaka kenan ya halaka ya halaka da kansa to wannan ya bi na kabi sauran ka ala kulli hali ya kala sufiyyati har su ya suka ce inna man qayyada nafsahu wanda ya daure kansa ala asar kalbi ko kare kace za ka bi bayan ka fi da amrahu kana bin goran karan nan aka bi bin hayahu kana bin hanin karan nan afsalu shi ya ji mimma jin nafsahu wanda yake shi ba ruwansa da kowa shi ya kansa ma ne shi ya ta kansa gwada ma ka bi kare ma kawai ka ce ya nuna ma hanya ya nuna ma farauta ya nuna ma abubuwa yana da kula galibi karen ne ma a gaban su shi ke nuna musu abu gwada ma ka bi ko karen ne ma ka a kan ka ce kai ba ruwanka da kai kai yan kiman kai da kai za ka kai ba ruwanka da kowa sai ka za ka za ka kai za ka mutanta ko kare ma ka mutanta ya fi ma haka. To, suka suka suka faɗi haka. To, a kan mimma nufi tsara da wanda zai saki kansa ma'anar su yi tare da kansa. ويفعل كل ما شاء عيكة أظن لإجابة لأن المتابعة ومن في على كل حال أبقون هذه فيها تربية للنفس وفي تربية لتكنك بحاجة كان أبوان قانونا كيف كيف إتباع هذا الكلام كيف هنا قانونا كان أبوان هذا كل كلام ينتبه تعلم وتحنى وعد أبو بكر ما تكلم ولا كوا كذا كذا كذا كل كلام كفارة جرمان كيف جرمان كيف كذا ودلت باكدا أو مشعيب مثلا أن النبي شعيب رأوا إلا أن متابعة شعيب من النبي شعيب تسران الزاد وانا لأن اتبعت شعيبة هذا كده هذا والربو عند ويصير ربا هو مخالفة شعيب شين يساقى وشعيب وحرق الجمع يا جباتا أنهم حدثوا شعيبا كنت النبي شعيب تورو والقوم الذين آمنوا معه كانوا يتحدثون أنهم يخرجونهم ذات كوريس من البلد كالبلد Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki za a kaba a da abu shi zai wa makiyansa hukuma yu'aqibu yana musu hukuma da hakabi na wayabu da mugun tanadin su yanda mutum ya mugun tanadi haka Allah yake na azaba da wannan mugun tanadi ba mawaƙi yana sa gargaɗi da gina rawun mugunta ba in za ka gina rawun mugunta gina iya wuyanka iyayen da ka gina sai za ka zo ka faɗa a ciki duk wanda in kusa ka kasa na kirka zai to kai za ka taka ta ka gani da dan wani ice ka dan taka dai ai dai za ka dan zabi ka manta ba to iya gurgurdan mugun tanadin makiyan Allah haka Allah yake musu azaba shi ashiru bi hasbi nawayahu ya halillahi inda suka munin mugun tanadi cikin mutanen Allah to haka Allah zai rike mugun tanadi lamma kanu azamu yayin da mutanen mutanen shi annabi shu'aibu suka yi nufi ala ikrar shu'aibu al-qur'an shu'aibu min al-balad gari wa kullu man ittaba hu duk wanda ya bi shu'aibu ma karajahu Allah su sai Allah ya kore su daga garin min al-balad min al-balad garin jami'an gaba daya Allah ya gano Allah yake kaman ba zauna fiya a cikin ta wa zalika ya akai ya amsa Allah quwwatan min an-nar yanda akai sai Allah ya buɗe ‘yan taga ta wuta jahannama a gidan kowa, kowa ya ji gida sun ya ɗau bala'i ya ɗau zafi kuma, ta damu zama a cikin gida. Asala alaihim harran shadida, Allah ya zo musu zafi mai tsanani, ya fara ma'uhu da gari, ruwan gidan sai ya dinga tafasa, da'ima, yana tafasa. Wal hararatu tsananin zafi, da baku tana soya su, jijiyoyi sun a cikin gidan ɗan nasu, wa kare jijiyoyi sun yi gida. Ba maka su biya za su lafi a yamu suka zauna kwana uku. لم يأكلوا بقية شيبة ولم يشربوا بقية شيبة ولم يجدوا راحة بعضهم وبعد ثلاثة أيام بايام كانوا كما فرط الصحابة wani hajiri ya gangamo ya gangamo a bayan gari hatta fi hali hulayi basu da iska mai daɗi ta duka buga aka ce kai ai hajiri a bayan gari ai ga iska ce mai daɗi kuma duk da magana garin gaba ɗaya aka je aka faru da kashin wannan hajiri gaba ɗaya shi hulayi basu da iska mai daɗi ta riga su mai daɗi haka na da wata sai da kyawar ga wajen shan iska ga wajen shan iska ga wani girgije mai iska istama istan rufe ta taru haka sun ka sahaba da karkashin wannan girgije a kan jama'u an kagire har suka haɗu da kansu da faɗayansu rijaluhum mazajensu wani sa'uhun da matayensu wa tubyanuhum da yaransu wa kubara'uhum da tsofaffin su jami'an gaba ɗaya jama'u suka haɗu ta haka sahaba da karkashin wannan wato girgije فأوجدها جبريل نارا على شيء أن أولئك الذين كنا سوساء تزموا نارا عليه ورشقت بهم الأرض حتى تيجي جزا ثم ذلك تارد ونا وما تفيدك متخارج البلد garin da aka ce za a kori shi aibin da shi Allah ya fitar da su da garin ya kashe su a bayan gari annahum lan yaganu fil balad kaman ba zauna a cikin wannan gari da annahum kanu domin sun kasance ya nuna abin da suke nufi ke aikata sha'ayi wutar da sha'ayi nunan baladi kowa zai ji tsoro yadda kake shirya wa mutum mugun tanadi ko kuma shi kenan haka Allah zai shirya ma fa ukurji kaga mutum su tamaman wato dacewa muwafaqatan dacewa lina waya mun wato mugun tanadin su walle an mun kana ya qaumi تكون إيمانا إرشي ونفعت لكم كيف آتي على قوم كافرين.
إلا أن لا الذين كذبوا شعيبا ولم تكن قرية أنه شعيب عليه الصلاة والسلام كانوا هم الكافرين الذين كفروا الكفران حتى الكفران لم يكونوا كفروا هو الذي وقع لهؤلاء وأتوا ونفسوا في تفارق من أن تكن النبي شعيب فتولى عرفت annabi shu'aibu ya bijira gare su shu'aibu an hun gare su wakala yace ya kaumi ya ku mutane Allah kad amlas kun la idan muku risala tu rabbi rabban ubangiji na wannan sa'atu la ainiya alheri a gare su dan tuninu amma ba ku imani gari gare ne sani ga kai da kana da asa la ahadin ai ba zan yi cikin ciki da alaƙar mu abu da ne sai su nuna kafirai in ga abu ya samu wani mutum ana yin bakin ciki in ya samu mini da ba wannan kafiran manza ba zan yi wato bakin ciki ba da abin da ya same su la yan baki ce ba an ahadina in cikin ciki ala kauna aw sawala la kafiri na kafirai la alayya huzunu cikin ciki da kuma gare ni a gare su ba su su risala ta rabbi sai su ta tabon ubangiji na wasa farko kuma kafir ce wallahu ahlaka kuma Allah ne ya halaka ku wama arsalna fi qaryatin min nabiyyi illa aqsala ahlaha tilka asati wa jarra'i ta'allahum yatarrabu Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa وما أرسلنا من قرية بما أيسا أتسين وسأل قرية ومن نبي النبي وأنا النبي وكذبوا في قرية كاشي وأنا النبي وأنا أي كاشي في قرية كاشي شنو أي سؤال وإذا ويت كرر ويت لونك وجن الله ويأذيك أنا أنا ما يدري أجي إذا ويت كون الشركة تقول كايشا يا يا يا كوا يأذيك أنا ما يدري أجي أما كون النبي جل جلاله أنت كذبوا في قرية كاشي الله تبارك وتعالى يقول ba mu aika wani annabi da cikin jama'a ba ka kaza mu cikin karya kuma da sun karya ta shi kuma mugun ta yana jiya gobe daga Allah tabaraka wa ta'ala ka kaza mu cikin karya ta shi idan suka karya ta shi din nan sai a kazna sai a kabna mun yi musu mummunan hukuma sai mu yi musu hukuma wahala ha su mutanen garin shi ba a sa shi shi shi ta fakar sai mu zarabe su da talauci shi nan sama ba komai wasu ra'i da rashin lafiya wannan da kuma wannan ya same su kuma sai a ce kuma ga sunan zaka ga zuwa kan kawo a riga bala'in da ya same mu nan kenan kuma sai a mai da laifin kuma kan annabi annaba da sun shiga uku da sun bi sai rahama da zame su sun suka ki yanzu kuma yatazarra'u yatazarra'una in za Allah ya musu haka ko a kan aka tace mutumin daga Allah yake kaga ni ga shi ka tsare ta daga abin da ya same mu a'a ne kuma wannan kuma sai a hau faɗa da annabin kuma mallam ya tazallalu ne ko ta kan da ilmi na fi imani tilka ibtila'atu wannan wato jarraba ce ne daga Allah tabaraka wa ta'ala yantahin biha ibadahu da Allah yake jarraban bayansa الموفق ولعل يدا منه وغريسه يتضرع سيئا أن إلى الله إذوها الله تبارك وتعالى من جميع تبارك ويؤمن الإيمان به الله ويرجو إليه يقوم أذوها الله ومن كذل هو أن الله يتقدم الله يتعلم لا يتئذ وليه وأولتون شيء وأنا أبو ثم بدلنا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى أبوا حتى أبوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والسراء وأخذناهم أخذا فهم لا يشكرون.
ثم بدلنا شكرا bayan wannan wuya da muka san da na musu ko da tsawa da su kuma suka ki shikenan kuma sai wani mugun tana su kuma sai kuma bazana Allah yake a aina mu sai mu ba su kuma makana sai ya aji azaban nan da kuka ta na talaucin nan kuma sai mu ba su kuma ya yalwa kuma maya maya haka naka sai mu ba su kyakkyawa algina shine wadata baddala Allahu mahallal faqr sai Allah ya jiya wa kafiran nan wajen talaucin nan da suka kawo ya din nan farkon shirin annaba din kuma gina sai wadata ta zo musu wa mahallal marad wajen rashin lafiya kuma sihatan sai kuma rashin lafiya ta zo musu ka'aba ya saka su mutum har sai su yawa yawa وقالوا كفرا كيف بقى دان كافر cikin ne na tarihin Allah in masa aba ana zara kai iyayen mu sun shawiya kai iyayen mu dai sun shawiya wato marazu iyayen mu sun yi rashin lafiya wasan ra'u sun sha talauci ba su da komai hadihi adatul lahi dama ba wani ma annabin nan da ya shiga wani da shi da aka haka duk ma wani al'ada Allah ce kawai wasana ya shafe mu ne kama masa aba ina abin da ya shafi iyayen mu shi ya shafe mu min qabla fakat وهذه عادة الدهر وانا العادة الزامنية وليس ذو عقوبة من الله ده هو عقوبة كده الله وهو اللي بيجي الله يمنع هكذا فكونوا هو يزون على ما أنتم عليه أم تعلم أظن بكتير تعالى الله سيد جميل ولو أن أهل القرى فأخذناه الله يتفهمك لشيء لا أصبحنا سيمك أبدا بسكهم على عاتف بسعتهم على عاتف هم لا يشعرون بسامي بقى وقت مجيئه بقلوك تنزوا عن الصلاة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو ان اهل القرى حديث سوى سوء ان العنبا الناس تدوم المكذبين الحقيقه تعنبا والناس yayin da suka ga wannan azaba da suka same su amanu sun yi imani billahi da Allah wa rusulihi da annaba nan da muka aika an aika musu wata qawl kubra suka yi tsoron kafirci wal ma'asi da tawalli la fatahna da mun buɗe alaihi a gare su da kafin sun bar kullu na sama'i da sama min al-biladi sai mu buɗe musu ruwan sama sun ubarakatun tsari ne wato albarka وهي زيادة خير شنو دفع الخير والأرض ينبت مثل البركة توشي دقا قتا إن ذاك شنو سمع بنشي ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن سيدي كذبوا في أي تعلم وانا أخذناهم في مكرجين وأخذناهم sai muka wato dukkan su ba ne ma kan ya su suna abin da suke sururu suke sururu da kar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ga mana bi hadhihi al-ayat a cikin wannan aya أن أهل القرى معنى قالوا المكذبين والكفارية النبوة لو آمنوا في إيمان إيمانا صحيحا إيمان بمعتسم واتقوا sun ji tsoron Allah in kasalu suka bi amran Allah tsoron Allah tabaraka wa ta'ala la fataha Allah alaihi barakatun min as-sama'i da Allah ya buɗe musu albarkoci daga sama shine ruwan sama ya zo musu wal ardi da Allah ya buɗe musu albarkoci daga sama shine a samu tsiro kuma ya banya bisa samu alkhairat alkhairin wal arzaka da arzikai la yajidu shi'ata hasba min alwaqi rusul cikin arziki wal kifayata da isuwa bi ma'ashi cikin wato abincin rayuwarsu lakin sai dai kazzabu sun karyata ba kazzabu rusul da su karyata ma'aikan nan aqabahum Allah Allah ya rubuta a gare su baya atarihin abin da yake zuwa musu ne wadanda da talauci wal jadidi da wato kai wa illatul asya'i da karancin abubuwa wayannan duk da baki daya daga wato karyata wannan na annaba ne hadhihi al wannan aya ta tullu tana shiryarwa ala anna abu ta cewa wujudan al-kifayati aga an yi maya maya wasu ati da yalwa rizqi arziki min sa'adatul mar'i wa arzikin mutum ya Allah ka bamu annal imana cewa imani ya kun sababin misali da kowa ya kokarin gyara imaninsa imani yana daga cikin sababin arziki wani gudu kowa to sai gyara imaninsa kaza fi hakkin man yashkurullah tabaraka wa ta'ala wannan cikin hakkin mai gode wa Allah kenan in Allah ya baka ka gode masa shi kenan sai Allah ya ƙara shi kenan sai ka yi maya maya kamar na da kifayatan wanda Allah ya bashi isuwa cikin arzikin sa wasu akan da yalwa sai aiki cikin abincin sa shakar Allah ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala hadhihi sa'adatul lahu wannan arzikin ya zama ko wato arzikin lahira ne gare shi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni'mal malik salihu ma dalla dukiya ta gari fiye da rajul salih a hannun musulunci kirki ma dalla kuɗi a hannun musulunci kirki ta kana ya hamilu alal badan amma idan dukiya ta dau mutum abu ta kakama ta ka guri da girman kai da kakama wa mutum haƙƙi da hana gaskiya to kakama dama sahabbai sun ya rasulullahi kai waye bai san kakama waye bai so ya ga hularsa mai kyau hularsa mai kyau kalmin ka mai kyau a cikin manzon Allah yake wannan ba shine kokari ba shine kakama bai kakama a gaya ma gaskiya ta kudi shine kakama kuma talauci ko kuwa ka ki fitar da hakkin Allah to wannan shine wanda shi ko dukiya za ta dauki shi ta kai din nan kama din nan wata kaburi da girman kai wa man in haƙi da hana da kan ahalihi ga masu ahalinsa shi ta musiba wannan musiba ce gare shi ba nima ba فالنعمة نعمة كريمة كريمة لجرمة قليل أسماؤها كأني ما تسلتن تتوى تقوليا ليس لها أسماء ابن إما ما تلا ما تسلتن إلا من يشكر الله في وجه يقول الله تبارك وتعالى ويرجو إلى دعاتي يقوم إجوا بل الله تبارك وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا حياة وهم نائمون yanzu su mutanen garuruwan nan da suka karyata annaba ne in sun amince ne an ya ce hun ba'asuna azabuna azaban mu ta zo musu da yasan lailan da dare wa hum na'imuna gasiluna suna rafanannu cikin bacci أومن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ko sun amince ne a amina ahalin gure ko ko mutanen garuruwan nan sun amince ne an ya ce hun ba'asuna azaban mu ta zo musu duhan naharan da rana wa hum yal'abuna suna wasa أفأمنوا مكر الله ko sun amince ba makincin Allah ne istidiraji ko kamun dan Allah kamun ka istidiraji Allah tabaraka wa ta'ala mutum yana kin mutum yana cikin hauji ko Allah ya tashi ya yalwa da komai kafin an ce misalin sa idan mutum yana so ya yanka ragon sa da Allah babba sai ya fitar da shi daga cikin raguna kuma ya ba shi abinci ya ba shi duka ya ba shi abubuwa shi wannan yanzu rago ne wa yanzu an tsaro su kuma suna cewa an nuna mana bambanci amma ya haƙuri ranar Allah babba idan suka zo za su ga wanda aka nuna ba ba aka ba za a dawo da igiya ne kaga wannan ya ga ya kuma shi kudi ne kiya kenan ko to shi wannan shine istidra istidrajin Allah shine kamun Allah ko ko ko aka aminu makar Allah kun amin suka istidraja ko wato wakilcin Allah istidrajin iyamun da su bin ni'imati Allah ya ba su ni'ima da komai da su ai shi kenan ba komai wa aka bihin ya tantance su kusan wato ala eh ولا يامن مكر الله illa min awwal kasim ba wanda zai amincewa amin makircin Allah wato kamun ga innan na Allah ba wanda zai amince masa illa min awwal kasim da mutane da abu ya manu makar Allah ba wanda zai amincewa kamun ga na Allah illa min awwal kasim da mutane da abu al'amnu aminci amnani aminci guda biyu ne amnu ahli al-qahari akwai wato amincin wato mutanen kahariya kafirai وهذا الأمن للكافرين وأن النكا بقولي وأمن أهل الحلف فأمنتم أهل الحلف سنة أمنتم مؤمنين وهذا أمن للمهتدين وأن أمنتم لنشيئين bayan Allah na daga annabawa da ma'aika da waliyai da mabiyansu za a gan su amintattu ne kusa suna bin Allah zuciyarsu ta huta ba ta tsoratar wa kansu sun yi Allah ki kauna to Allah rahamar su zai ci haka kamar a cikin aminci kike ko wannan ba irin wannan aka ci ba ba irin wannan aka ci ba aminci na sababu masu sabon Allah masu komai lafu ta yanna malam walaga ai ko mun je lahiran da mu ne manya a lahira shine kafiri ne abu amma ko yana da ai ko an je lahiran shi ne babba a lahira ya rubi ne ko irin wannan aka ci amma na bayan Allah Allah ya faɗi wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce allazina amanu wanda suka imani ولن يلبسوا ايمانهم بظلم بس ايمان بظالم سبا اولئك لهم الامن وان سنا ده امنci وهم mutane kuma sune shi yayi za ga bayin Allah la ka hum alai wala fi hazabina in wa Allah kyakkyawan zato su da kuma da barar da su ma baka biyo hanya mai kyau kuka ga ya muku Allah ne ma shi su ke ƙara sawa bi Allah ni wa Allah za ga suna sanye da zuciyar mabiyansu la muni da wane ne wannan suna kan hanyar Allah ne wai haka kawai suka ce Allah ya amince musu ka duba aikin su man ka gani wannan yana da kyau Allah ya faɗi wannan aminci wa hum mutaduna hadha al-amn wannan aminci amnu ahalin mutum shine amincin ma'abota lokaci annabawan Allah da wajen Allah da bayan Allah ala ya mana masarar ma yake da kawai Allah tuna ba da wayannan ake ba wannan ana nufin kafafu kafirai al'anbiya wa annabawa ya arifuna su annabun alim su aminta su ne su za su shiga aljanna wanda ya zai shiga aljanna su amincewa hukuman Allah kaga wannan ba wai amincewa magisin Allah bane sun amincewa azaban Allah لأنهم يجدون البشرى ومن ألا يموت بشارة وأولياء الله وليان ألا ما يجدون البشرى ثم سنة دار البشرى لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا ثم سنة بشارة نضع الدنيا ولكن سنة سن أمن wai amincewa ma kirkin Allah ba ne ba za sun daina sallah ba za sun daina ibada ba za sun daina sun amincewa Allah tabaraka wa ta'ala yajiduna al-bushra fi salamatin da cewa su ma sun kubuta يعلمون كنتم أنهم بشروا أن موت بشارة بسلامة بسكتة يا ولكن الدنيا بالأمرة وهذا ليس سكرانا وانا ما تاج وابني فلسكت لو تصاواني دقا الله الله ينا كان أدم ما إرون وانا يقلنا ما أبني كوي لذلك هذا شيء دقا ko ga wani wafari shi ne ko an ta shi dama ta shiga aljanna ta amshi da ne ga tsara kakewa cikin ibada wannan ba wai ka amincewa ma jikin Allah bane wannan yana da kyau Allah ya ne wa annabawansa wannan Allah yana wa waliyan sa wannan fallukum min Allah tabaraka lahum al-bushra fil hayati dunya wa fil akhirah wal anbiya wa lahum an yukbiru sai annaba su kuma nasu suna iya gaya wa kowa kai yanke kashe shi kuma za a gaya musu dan da gane a cikin Qur'ani shi ga wani sai ya kashe shi da wanda ya imani da shi ya ba abin Allah ya nuna mar abin da kina za ka bi bawan Allah har sai ma Allah ya nuna mar ce duk wanda ya rika kaza yana yi ba zai shiga wuta ba an aljanna zai kaza ta in ka rike wannan wurin yana yi Allah ya nuna ma abin ya kina Allah ya nuna ma Allah ya nuna ma a mafarki wani ma Allah ya yi masa ma a sarari duk wannan ba dan fara bane ba wai an amince ma cikin Allah bane ba da wannan wanda ya amince ma cikin Allah wanda bai ibada bai sallah bai zikirin Allah bai zin alheri ya dinga cewa ai mu ne ko lahira na uta yana malan wala wannan kariya banza ne shi ma ya sani inda muka faɗa din ta wanda ruwan sama ya tabbata da yi no da yi shuka ba da yi noma ba da yi girbi ba da yi shuka bai kira da abu buhu kaza wannan rudi ne da ba shi ake nufi ba
ولم يهد الذين يبتون أبدا من بعد أهلها أن لو نشاء وصفناهم بذنوبهم أولم يهد أي تبين بين فني للذين يرسلون لربك وإنهم تشركون حتى تجد هذا زمان أكثر min ba'adi ahliha bayan mutanenka bayan mun halakar da yanzu da tun da suka fara daga cikin annabi Nuhu dinnan bayan halakar da Nuhu Hudu mutanensa bayan halakar da wannan daga waɗannan amai da wannan yanzu bai za su kan hankali ba ne bayan an halakar da wannan su Allah ya zauna da su a kan ƙasa din kula ku zauna a kuma a kan ƙasar min ba'adi ahliha bayan an kasan da min ba'adi halaki ahliha bayan mun halakar da mutanensa an annahu yanda magana take launa sha'u da sun so a sabnahu لو شئنا كانوا فأضرنا ثم بهم أضرنا تسوء كلا جدا في ذنوبهم كذنوب سوء ونزعهم على قلوبهم وهم لا يسمعون وما دام سهم أضرنا تسوء في ذنوبهم كذنوب سوء كما أصبنا من قبلهم كما عند مكة قامت وعند سكة زوبايا سكة أضرنا تسوء لم يتحقق ذلك بس فوجد ونمني ونكبه بردنا كم من يمكن على قلوبهم أمر سوء هم لا يسمعون الموعظة فخذ وأبي جماعة تقول الجنة ناني تلك القرى نقص عليك من أنبائها تلك القرى ونجرورها التي مر بسرها والأمة لا يشوك نقص منها بعد الأخبار الثانية عليك عليك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ina bada labari ne gare ka min an bari ha na daga labarin da min an bari ahaliha na daga labarin mutanen ta ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من من قبل ولقد حكيت جاءت رسلهم فأيتم سوقهم في البينات من المعجزات المعجزات الظاهرات المبينة وما كانوا به من هذا كتبن شيء به إيماني عند مجيئه هنا ينزون وما كذبوا بأبن الشك أريد هذه قولوا كبرين عند أبرسهم من قبل كان كذلك يتوقع الله على قلوب الكافرين كتبن شيء به إيماني ومن قبل gabanin maji'ihim kansu duk tamarru wani dai sun zarce alal kufur abu da kafirci كذلك وكذلك الأمر وهكذا يمكن والد وادن أن أبا الله ألا يريك يريك ألا قلوب الشيطان أبو كابوس كان كابولي تلك باقي لا الحمد لله الله رب العالمين تعالى لكن أبو ديا اللهم صل على وأنا رب العالمين الحمد لله رب العالمين